من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على من تلك القرآن من لدن حكيم عليم نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن هدى بهديه ودعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله barkan mu da saduwa a wannan yammaci na juma'a daren asabar yau muna goma sha shida ne ga watan biyar watan jima'a ula ba hijiran manzo sallallahu alaihi wasallama daga makka zuwa madina shekara 447 wanda kuma ya dace da bakwai ga watan 11 hijiran miladiya 2025 ci gaba da karatunmu na littafin sunan abi dawud daga wannan masallaci namu mai albarka masallacin miyati da ke wannan unguwa ta bolari a nan cikin garin gombe fadar jihar gombe muna roƙo Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙara wannan gari namu albarka da sauran garurukanmu gaba ɗaya idan ba a manta ba satin da ya gabata wancan mun tsaya ne a ƙarshen hadisi na ɗari uku da hamsin da uku a cikin babi na ɗari ɗaya da talatin yau za mu tashi a farkon hadisi na ɗari ɗaya da hamsin da hudu insha Allah haka ne ko? wanda kuma yau shi ne darasinmu na hamsin da uku a cikin wannan littafi mai albarka walillahi alhamdu ala zalik ina ga kai tsaye za mu shiga karatu tun da wancan satin ba mu yi karatu ba ba za mu amsa tambaya ba za mu shiga karatu kai tsaye insha Allah قال المؤلف رحمه الله تعالى قال حدثنا أبو الوليد الطيالسي أبو الوليد الطيالسي سنن هشام بن عبد الملك الطيالسي قال حدثنا همام شين همام بن يحيى عن قتادة دقى قتادة لن دعامة السدوسي yana cikin manya-manyan tabi'ai malaman hadisi ko malaman tafsiri an al-hasani daga al-hasan al-basri wanda yana cikin kibaru tabi'in wanda ya rasu hijira shekara 110 na'am ban ji ba kai magana da karfi babi na 131 a ba mu karanta hadisin nan ba eh wannan hadisin ba mu karanta shi ba eh an samurata daga samurata dan jindub kala ya ce wancan babin hadisi da ya rage muka tashi wancan satin kala kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama man tawadda'a yawmal jumu'ati yace manzon rahama ya faɗa sallallahu alaihi wasallama duk wanda ya alwala ranar juma'a fabiha wa ni'mat ko wa na'amat duk wanda ka karanta yayi lugata ne mashhurata ne ya halatta nunu din kamata kasra ya halatta kuma kai fataha duk ɗaya ne yace man tawadda yawmal jumu'a duk wanda ya alwala ranar juma'a bi ma'ana bai yi wanka ba kawai ya alwala ya tafi masallaci fabiha malamai suka ce ma'ana wannan fabiha din ai fabi sunnati akhadhat ko fabi rukhsati akhadhat bi ma'ana yayi riko da sunna ko kuma ya yi riko da rangwame da aka yi na cewa wankan ba wajibi ba ne ba shi ne fabi haɗin wa na'amat madalla da wannan abin da yi madalla da riko da wannan ruksa ɗin da yi wa mani itasala amma duk wanda ya wanka kuma fahuwa afdal wankan shefi falala an gane wannan abin da kyau imamul khattabi a cikin ma'alimus sunan ya kawo maganar imamul asma'i a ƙarƙashin fabiha shi ya tafi akan fabi sunnati akhadha wasu daga cikin malamai kuma suka ce fabiha din ma'ananta fabin rukhsati saboda wanda ka dauka yayi me wannan ke nunawa shine in aka ce kaza ya fi kaza falala to ashe wanda ya fi falalan kanshi ba wajibi ba ne ba kun gane ko wannan hadisi na cikin hadisan da ke karfafa cewa wankan juma'a sunna ne mustahabbiya ba wajibci ba wanda wannan shine masaban jumhuru sahaba wa tabi'in wa tabi'u tabi'in wal fuqaha wal muhaddisin duka kaɗan ne waɗanda suka ce wankan juma'a wajibi ne hujjarsu kuma shine gusul yawmul jumu'ati wajibun ala kulli muhtalimin wanda mun ba da amsa kan wannan ko satutuka da ya gabata yadda malamai suka fassara ma'anar wajibun din to suka ce wannan hadisi a hadisi ne hasan imam ahmad ibn hanbal ya fidda shi a cikin musnad imam tirmidhi a cikin jami'u tirmidhi imam nasa'i ibn majah imam darimi duk sun fidda wannan hadisi man tawadda yawm al-jumu'a fa biha wa na'amat ko wa ni'mat wa man ightasala fahuwa afdal a wata ruwaya falgusul afdal wankan shi yafi falala saboda haka wankan juma'a na da falala sunna ce mustahabbiya akwai lada amma in baka yi ba sallan juma'an ka tayi kuma baka yi sabon Allah ba kun gane ko dan in aka ce abu kaza wajibi ne to barin wajibi kuma sabon Allah ne ina fata an gane dan shi wajibi shine abin da in ka aikata shi akwai lada in ka bar shi kuma akwai iqab akwai zunubi kenan to saboda fadin rahama na musulunci ainihin wannan masaban ta fi dacewa da menene a hikima na ainihin wannan addinin musulunci wanda akwai rahama a cikin shi mun gama babin wankan juma'a ko dama shine hadisi guda ɗaya da ya rage mana babun firrajuli yuslimu fayu'maru bil ghusli babin da ke magana akan mutum ya musulunta sai a umarce shi da yi wanka wanda ya musulunta ya yi wanka wajibi ne ko ba wajibi ba ne ba malar sadiq wankan musuluntan wanda ba musulmi ba wajibi ne ko ba wajibi ba yawwa kun ce ba wajibi ba ne ga an kai ya ce wajibi ne da kowa ya shiru to za mu ji a cikin wannan hadisin kuma za mu ji mai malamai suka tattauna a kai insha Allah yuslimu min al-islam wa huwa al-iqraru bi kalimati shahada in aka ce yuslimu daga al-islamu ne shine mutum ya ainihin furta kalmar shahada a baki da zuci. ina fata an gane ba furta ta a baki kawai ba idan furta a baki ne abokan zaman mu yawanci sun iya wannan abu ka ji ce la ilaha illallah kaga wannan a baki ne ba a zuciya ba ko yawa zai ce maka bismillah zai ce a'udhu billahi duka sun iya ta amma wannan iya baki ne bai shiga zuci ba shi yasa suke cewa al-iqraru bi kalimati shahada a faɗa a harshe zuciya kuma ya kudurci قال حدثنا محمد بن كثير العبدي قال أخبرنا سفيان شين ابن قيينة آه ابن سعيد بن مسروق الثوري سفيان الثوري با ابن قيينة با قال حدثنا الأغر ونشين الأغر بن الصباح التميمي المنقري شين تكيكين سنش الأغر بن الصباح التميمي المنقري imamu abu dawud ya fi da hadisin shi haka imamu tirmidhi da imamu nasa'i a cikin malaman kutubus sita su ukun nan kadai suka fi da hadisin shi babu hadisin shi a bukhari da muslim da kuma ibn majah an khalifa ibn husayn daga khalifa dan husayn shi ma khalifa dan husayn kaman wanda ya gabace shi ne malamai ku suka fi da hadisin shi abu dawud a tirmidhi an nasa'i banda ibn majah banda bukhari banda muslim an jaddihi daga kakan shi qais bin asim kakan nashi sahabi ne sunan shi qais ibn asim shi wannan qais ibn asim a cikin sahabbai da daga cikin abin da ya shahara da shi haƙuri mutum ne mai haƙuri in dai ana labarin shi zaka ji an ce mutum ne mai haƙuri shine qais ibn asim a lokacin da ya rasu akwai wani daga cikin mawaka akwai arrasa da ake idan mutum ya rasu a rera baitoci kama wanda dr sani rijiyar lemu da ashek muhammad bin usman suka rera malam jafar bayan rasuwan shi ɗaliban ilimi sun san wannan baitocin idan mutum ya rasu ka rera wasu baitoci a kan shi to a lokacin da ya rasu akwai wanda mishi rasa'i ya rera wasu baitoci akan wannan qais ibn asim a ciki akwai ta gaba da yake cewa wa makanin qaisun hulkuhu hulka wahidin ولكنه بنيان قوم تهدم وما كان قيس ملكه ملك واحد ولكنه بنيان قوم تهدم yace wa ma kana qaisun hulquhu shi fa wannan qais rasuwan nashi daga alhalak yana zuwa da ma'ana ainihin almaut kamar yadda muka faɗa kwanaki muka ce sai je ba a jingina manzon Allah alaihi salatu wasalam da Hausa wannan kalmar to sai ce wai rasuwan kaisu bai kasance hulka wahidin rasuwa ne fa na mutum ɗaya ba walakin nahu yadda al'amarin yake bunyanin ƙaumin ta haddama ai wato ginin mutane ne rushe wato al'umma ce gaba ɗaya ta mutu kawai saboda falalin shi a wurin waɗanda suka rayu da shi radiyallahu anhu to qais ibn asim kale a taitin nabiyya sallallahu alaihi wa sallama na zo wurin manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama uridul islama ina so na musulunta na zo don na karbi musulunci shi na uridul islama fa'amarani an aka tasila kaga shi da kan shi ya zo ba kamo shi aka yi bako kuma yace ya zo ne don ya shiga musulunci wannan ke nuna maka cewar har annabi ya zo ya koma ga Allah babu wanda aka sa shi a musulunci by force a ce dole shi ka shiga musulunci babu shi sa duk inda aka yi yaƙi da annabi za ga atakin ɗinsu aka yi yaƙin badar in ka duba larura sa aka yi yaƙin annabi da sahabbai ba yaƙi masu ka fita ba su ɗari uku da goma sha uku sannan yaƙin uhud biyo su aka yi har madina tun daga makka suka yi ƙungiya da runduna dubbai suka zo za su murƙushe madina gaba ɗaya annabi ya tara sahabbai to faga abu sufyan da tawagar sojoji sun taho daga makka za su yaƙe mu me abun yi aka ta fita a tare su su abdullahi bin ubay bin salul suka ce a mu zauna a madina zo a same mu kai daga ji ka san wannan shawaran banza ce ko ba haka ba dan karka yadda a kawo maka hari har cikin gida gwanda a yi shi a waje ina fata an gane to kaga ai ko da shi yasa wasu daga cikin masana suka ce ko da capital ta kasa ba a so ya zamo tana gefe shi yasa kamar ajiye capital a Lagos suka ce babu hikima ce dan tana gefen kasa cikin sauki za a takin dinta amma idan capital na tsakiya to kafin a cin mata kaga yana da wahalar gaske haka ne ko ba haka ba to shi yasa suka ce ko da a kowane irin harka ne ya zama kai kake kai hari ba kawo maka ake ba to a lokacin da su abu sufiyan suka zo dole annabi ya fita tare su kaga ba shi tsokanin shi aka yi hasali in ya zauna ma za a gama da su ne duk yakokin annabi gaba ɗaya za ga larura ya sa aka yi yakin to shi ne yake cewa na zo uridul islam ni da kaina ana nufin da shiga musulunci shi yasa idan mutum ya zo zai musulunta mukan tambaya ga su komanda nan mu ce kai da kanka ne kai sha'awar musulunci ba sa ka aka yi dole ba saboda wannan maganar tana da amfani sai wani ya zo ya ce an yi forcing ɗinta ne ta shiga musulunci ko kuma an sa shi ne by force ya musulunta fa amara ni sai annabi ya umarce ni an agata sila da ne wanka bima'in wa sidirin da ma'un shine ruwa wa sidirin da baga ruwa to anan da yace fa amara ni annabi sai ya umarce ni an agata sila ne wanka bima'in wa sidirin da ainihin baga ruwa da kuma ruwa na hada ne wanka magarya jazakumullahu khairan da magarya to sai malamai suka ce wasu daga cikin malamai suka ce wankan musulunta wajibi ne saboda me ya ce fa amarani annabi ya umarce ni al'amur kuma ya qatil wujub in aka yi umarni to hukunci umarni wajibi ne amma al'amur ya qatil wujub duk inda aka yi umarni to ya qatil wujub to amma aka samu sarif yana iya ɗauke shi kuma musahabi to sai suka ce wannan umarnin da aka mishi muna da wani dalili da zai tada shi daga wajibi aka ce akwai akwai wanda suka musulunta da yawa annabi bai ce ku je ku yi wanka ba su suka fi yawa ba har a filin yaki an musulunta ina za a yi wanka a filin yaki akwai wanda yana musulunta aka yi sallah da shi kun fahimci wannan abin da kyau to sai suka ce karkashin wannan wankan musuluntan wanda ba musulmi ba waɗanda suka ce wajibi ne dalilin su akwai irin wannan hadisin na biyu kuma cewa a lokacin da yake ba musulmi ba ai baya wankan janaba to za a wankan janaban ana bin shi bashi idan yayi wannan wankan to yayi wankan janaba kenan kun fahimci magana wannan hujja za ta zauna ba za ta zauna ba saboda me niyyan ba na wankan janaba yayi ba in kuma kai wankan janaba ba da niyyan wankan janaba ba wankan janaba ba ta yi ba haka da ko ba haka ba to sai suka ce duk wani janaban da ke jikin shi kaddara akwai najasanta ya kai ni shirka ne bai kai ba to muna da hadisi karara ya tabbata daga manzo alaihi salatu wassalam kisa amr bin as annabi ce al-islamu yajifu ma qablahu musulunci yana wato duk wani abu da ya gabace shi kawai yana bata shi ya kawar da shi ya rusa shi ya bata shi ya busar da shi babu shi to idan har shirkan shi an goge shi to duk wani najasar da ke tare da shi ma an goge shi kun fahimci wannan abin da kyau to karkashin wannan mafi yawan malamai suka ce wankan musuluntan wanda ba musulmi ba suna ce mustahabbiya idan mutum shiga musulunci ya yi kalmar shahada bai yi wanka ba ya fara sallah sallar shi tafi kuma wannan ya fi karfin dalili gaskiya kuma shine masaba mafi yawan malamai sai mu ɗauke shi idan ya yi wanka fabiha wa na'amat a in bai wanka ba kai in ya yi wankan kuma falgusul abdalu ko ba haka ba to a ƙarƙashin wannan sai malamai suka ce wanka a musulunci ya kaskama haka akwai wanka wanda yake wajibi ne la mahala shine wankan janaba ga mace ko namiji ga wankan tsarki na al'ada ko na biki ga mace suka ce duk wankan da ba wannan ba babu wani wanka na wajibi wankan shigan musulunci suna ce mustahabbiya wankan juma'a suna ce mustahabbiya da wankan idi karama ko babbar sallah da wankan shiga makka na daukan ihrami dukkan su waɗannan wankoki ne ne da wankan sallar roƙon ruwa da duk ga sunan gaba ɗayan su waɗannan wankan rajihin kauli imma sunna muakkada ko sunna mustahabbiya amma wanka na wajibi shine kadai wankan mutumin da yake yana da janaba mace ne ko namiji ko kuma wankan al'ada da biki ga ainihin mace ya rage guda ɗaya wankan gawa shi kuma fa wankan gawa wajibi ne ko ba wajibi ba ne ba ba wajibi ba ne ba suna ce mu'akkada suna ce mai ƙarfi saboda me waɗanda suka mutu a filin yaƙi ba a musu wanka inda wajibi ne dole a musu wanka ina fata kun gane to saboda haka wankan musuluntan wanda ba musulmi ba da wankan gawa za ka iya cewa sunnoni ne mu'akkad masu ƙarfi ƙarfinsu ya fi da na wankan juma'a ya fi ƙarfin irin a ce wankan sallar roƙon ruwa ire-iren waɗannan ko sallar salatul kusuf tunda duka musahabi ne a yi wanka a takaice da wannan shine zance mafi inganci game da hukuncin wanka insha Allah ga mai neman ƙarin bayani ya tafi littattafai na ainihin fiqhul muqarrar suna kawo waɗannan abubuwan amma in ba na manta ba in ka duba kamar littafin qawaidi ya kawo wankan musuluntan kafiri da wankan gawa duka a cikin wanka na wajibi haka ne ko قال حدثنا مخلد bin Khalidin. makhalad ibn khalid imamu muslim da abu dawud su kaɗai suka fi da hadisin shi babu hadisin shi a cikin bukhari da tirmizi an-nasa'i ibn maja قال حدثنا عبد الرزاق الصنعاني كنا قال اخبرنا ابن جريج شنا عبد الملك ابن جريج قال يتي اخبرت عن بني لابالي عن أثيم بن كليب دغ أثيم دان كليب عن أبيه دغ بابان شي an jaddihi daga kakan shi annahu ja'a ila nabiyyi sallallahu alaihi wasallama cewa kakan nasa ya zo wurin annabi sallallahu alaihi wasallama fa qala sai ya ce da annabi qad aslamtu hakika na riga na musulunta kafin ya zo wurin annabi ma ya kalmar shahada an gane ko ya riga ya musulunta imma a wurin wani tunda sahabbai ma sun yi ta musuluntar da mutane sai dina abubakar as-siddiqu yana musulunta manya manyan mutane suka musulunta a hannun shi daga cikin akwai sayyidina usman dan affan a hannun sayyidina abubakar ya musulunta cikin al-asharatul bashirin bil janna din nan har da zubair ibn al-awwam shi ma a hannun abubakar as-siddiq ya musulunta akwai talha suna da yawa wajen guda hudu zuwa ko biyar duk a wurin shi suka musulunta radiyallahu anhu to shi ma qad aslamtu qad kaga tauhidi ne tabbas na riga na musulunta fa qala lahu an sallallahu alaihi wa sallama sai annabi ce da shi alki an alqi anka sha'ar al-kufri wato ka gusar da gashin kafirci ga barinka kaman ka je kai aski kenan shine alqi anka sha'arar kufuri ka gusar da gashin kafirci gabarinka ya ƙulu yana cewa ihilik ka yi aski kala ya ce wa akhbarani akhar wani sahabi daban kuma ya bani labari wanda ba kakan nawa ba ya ce annan nabiya sallallahu alaihi wasallama kala li akhar ma'ahu annabi ya gaya wani mutum daban yana tare da shi kakan nashi ila tare suka zo shi ma ya musulunta ya ce da shi alki an ka sha'arar kufuri ka kawar da gashin kafirci ga barinka bi ma'ana ka je ka yi aski waktatin kuma ka je ka yi kaciya waktatin ka yi kaciya abubuwa guda nawa guda biyu ka yi aski kuma ka yi kaciya wannan hadisi hadisi na da'if insha Allah ku jalayi a kan shi hadisi ne da'ifun bai inganta ba imamu ahmad ibn hanbal ya kawo shi a cikin musnad haka imam al-baihaqi a cikin al-kubra imam al-hafiz ibn hajar al-asqalani a cikin at-talkhis al-habir ya ce sanadin hadisin bai inganta ba tunda akwai ɗaliban dauran mu na hadisi anan yanzu ina tambaye ku wa zai gaya min abu ɗaya da yasa hadisin ne ya zama da'if a cikin sanadin hadisi waɗanda muka yi daura da su malam muhammad kabir malam sadiq ina ne an ana yake wannan da ba shi za ku kawo da wuri ba na mubaham jazakallahu khairan ina ne inda mubaham da yake a ka ɗauko layi kuma ka sauka babu wani da ya ce haddasana makhlad ibn khalid wannan suka ne ya ce haddasana abdurrazak asma'ani shi ma suka ne kala akhbarana ibn jurayjin shi na abdulman ibn jurayj kala ce ukhbirtu an bani labari waye bada labari ina fata kun gani shi na abu na farko ya zama wannan ba san waye bane ba ka'ida kuma dole a san wane ne kawai ya ce an bani labari yanzu kai ka san shi mu ba san shi ba malaman hadisi ba za su yadda da wannan yaren ba an gane ko ke sa yan bidi'a suke jin haushin malaman hadisi ba inda za ka zo ka musu dabara za su yi cike da kai to ukhbirtu matsala ta farko an usayn bin bin an abihi an jaddihi shi wannan usayn bin kulayb kulayb din kakan shi ne sunan baban shi kasir sunan shi usayn bin kasir bin kulayb to shi Hussein din suka ce rajulun ne majhul shi ma ba san shi ba baban nashi kasir yace an abihi shi ma baban nasa ba san shi ba an jaddihi kakan nashi an san shi bisa ga zance mafi karfin dalili kakan nashi sahabi ne shine kulayb an gane ko shi kakan malamai suka ce kwata-kwata hadisai guda uku aka ji daga wurin shi wannan ɗaya ne daga cikinsu kwata-kwata hadisin ku aka rubuta a wurin shi wannan hadisin yana cikin guda uku din kun fahimci wannan abin da kyau to kaga ukhbirtu ya mai da hadisin da yi usayu majhul ne abihi ma majhul ne kakan nashi kulayb wannan shi sahabi ne bayan nan ko suka ce a cikin matanin hadisin a cikin matanin hadisin sannan shi wannan usayu da baban nashi abu dawud kaɗai fi da hadisin gaba ɗaya cikin kutubus sitta to bari in ba ku wata ƙa'ida ku riƙe duk inda aka samu infiradi a ce abu dawud shi kaɗai fi da hadisin mutum mafi yawansu za'ifai ne kun gane hausar in aka ce a karje lahu abu dawud wahdahu hadisin shi baya cikin bukhari da muslim da tirmizi annasa ibn maja kadai a cikin abu dawud ne mafi yawa ba su inganta ba za'ifan mutane ne ina fata kun fahimci wannan abin da kyau to wannan ka'idan ku rike ta to usayn abu dawud kadai fidda hadisin shi haka baban shi to sai mu tafi cikin matanin hadisin da yace wa akhbarani akhar wani ya bani labari can ƙarshe annan nabiya alaihi salatu wassalam ƙala li akhara ma'ahu annabi ya ce da wani ma'ahu tare da shi kakan nasa kenan alki alki anka sha'ar al-kufri ka aske gashin kafirci gabarinka waqtatin kai kaciya malamai suka ce wannan kai kaciyan kada ya isa rusa hadisin dan kaciya al'adar larabawa ne babu larabin da bashi da kaciya tun kafin musulunci al'adarsu ne kun fanci abin da kyau larabawa suna cikin ƙabilun da asali su suna kaciya dama ba musulunci ne zai koya musu ba tun daga annabi ibrahim alaihi salatu wassalam annabi isma'il har tun da shi ne abul arab har zuwa yau larabawa kaciya shekaru dubbai suke yi shi to babu wanda ya taba musulunta annabi ya ce ka je kai kaciya dan ya san already dama yana da shi ina fata kun gane ba wai musulunci ne zo musu da kaciya ba to shi ta karkashin wannan idan ka ɗauki rikicin hadisan an haifi annabi da kaciya da aka yi tsayi ya fi ƙarfin dalili ka ɗauka an masa ne a ranar suna kaddara ko da babu hadisi don me al'adar larabawa ne ba addini ne zo musu da kaciyar ba suka ce to waktacin din nan shi ma lafazin kaɗai ya isa nuna hadisin bai inganta ba ina fadin kun gane dalili shine kar wani zo musulunta kaje kaje kai aski shi yasa muke ta wannan bayani duk wanda ya musulunta ba wani askin da zai abu na biyu sai malamai suka ce kadai ana sa shi ne ya aski idan yana da wani gashin da ya saba al'adar musulmai kun san akwai irin wannan ko yawwa ya zo da wani irin gashi wanda in shigo sahun gaba za a yi takallaci sai a ce wannan babu laifi ka je ka aske wannan gashin don ka siffanta da musulmai ba wai don askin wajibi ba ne ba babul mar'ati ta gasilu sau ba hallazi talbasu hufi haiduha malai ce babin da ke magana akan mace da take al'ada abu da wanda zai kusan ƙara mai da mu gidan jiya babin al'ada amma da wasu abubuwa ko na daban ya ce idan mace tana jinin al'ada kayan da ta sa a cikin kwanakin al'adanta me matsayin wannan kayan ana iya sallah da shi idan aka samu tsarki ko kayan masu an wanke shi kaga madadin ya kawo shi a can sai masa babin shi ya kawo shi nan wurin kala haddathana ahmad bin ibrahim ya kawo ne kawai sai shiru bi ma'ana amsan zai fito a cikin hadisi babu almar'atu taghsilu thawbaha mace za ta wanke tufanta alladhi talbasuhu fi haidha tufan da ta sa a lokacin da take al'ada قال حدثنا احمد بن ابراهيم قال حدثنا عبد السلام بن عبد الوارث قال حدثنا ابي قال حدثني ام الحسن يعني جدة ابي بكر العدوي wannan ita ma kusan majahula ce an mu'adha qalat sa'altu aisha radiyallahu anha anil ha'idi mu'adha ta ce ta tambayi na Aisha anil ha'id dangane da mai al'ada yusibu thawbaha addamu wanda jinin al'ada ya taba tufanta ya taba riganta ko zaninta ko kayan da ke jikinta menene hukunci qalat sai Aisha ta ce taqsiluhu za ta wanke shi fa in lam yadhhab atharuhu idan kuma alamun jinin bai bace ba bai tafi ba fal tughayyirhu bishai'in min sufratin sai ta ainihin wato kaman jirkita shi ko ta kawar da shi da duk wani abin da za ta yi amfani da shi na turare turaren na asufra ne ko na za'afaran ko me ya zanto dai ta canja kamannin wurin yadda in an gani ba za a gane jini ba ne ba shi na wanda nana shi take nufi saboda idan aka wanke jini ai ba zai fita ba da dai ruwa sallakan dole za ga alamun jinin yana nan haka ne ko ba haka ba to idan aka wanke da ruwa wannan tufan ya tsarkaka ko da ga alamun jinin ana gani to amma an fi so a kawar da alamun ya ɓace saboda tsafta ba saboda tsarki ba kun gane bambancin abin qalat aisha ta ce walaqad kuntu ahidu ni da kaina na kasance ina al'ada inda rasulillahi sallallahu alaihi wasallama kuma a gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama thalatha hiyadin watanni uku a jere shine ma'anar thalatha hiyadin watanni uku a jere la aghsilu li thawban bana wanke kayan da nake sawa saboda ina kula da kaina jini baya tabawa shine abin da take nufi bana wanke kaya wai dan jini ne ya taba sai dai na wanke kawai dan normal wanki da ake abin da yasa Abu Dawud yayi wannan babi to da kuma malaman da suka ce idan mace ta sa kaya tana al'ada kayan ma sai an wanke shi kaga wannan an yi tsanani da yawa ina akwai mashaka kwarai da gaske قال حدثنا محمد بن كثير العبدي قال أخبرنا إبراهيم بن نافع قال سميت الحسن يعني ابن مسلم yace na ji Hassan ɗan Muslim yana cewa wannan Hassan bin Muslim akwai hadisin shi a cikin Bukhari akwai hadisin shi a cikin Abu Dawud gashi nan mun karanta da An-Nasa'i da At-Tirmidhi da Ibn Majah Muslim ne kadai bai fidda hadisin shi ba yace na ji shi ya zukuru yana ambatawa an mujahid daga mujahid dan jabar kale ci qalat aisha tunan aisha ta ce ma kana li ihdana illa thawbun wahidun yakan kasance ɗaya daga cikin mu mata na annabi alaihi salatu wassalam babu da tufa sai tufa kwaya ɗaya ya kasance mace ba ta da tufa sai kwaya ɗaya tahidu fihi kuma a ciki take sawa lokacin da take al'ada fa in asabahu shay'un min damin idan wani abu ya same shi na jini ballathu bi rikiha sai ta ainihin jika shi da miyau dinta ko yawo miyau hausan Kano ne wannan ko mala sadiq amma mugun bi yawo muke cewa sai ta jika shi da yawo ko da miyau thumma qasa'athu bi rikiha sannan kuma sai ta ciccuda shi da dai wannan ainihin miyau ɗin da ta ɗiga mishi to ana abin tambaya ana tsarki da da yau barin da hausan gida kana iya ka sa yawo ka tsarkake wani abu da shi kusan mun karanta jinin al'ada najasa ne ko ba najasa ba najasa ne muka ce jinin dabba da jinin mutum ya kasu kashi nawa kashi biyu duk dabban da ake cinta bisa ga zance mafi inganci jininta ba najasa bane ba amma a masaba najasa ne ina fata an gane matukar ya wuce girman kaman ka ce kwandala amma a wajen malaman almu'asirun dewa almuhandisun suka ce jini na dabban da ake ci ba najasa bane ba amma dabban da ba a cinta kuma jininta najasa ne suka ce jinin dan adam gaba ɗaya shi ba najasa ba ne ba sai dai jinin al'ada ko jinin biki ina fata an gane mun yi wannan bayanin a baya ko to tun da jinin al'ada najasa ne wannan muttafaqun alaihi to idan za a tsarkake najasa ko za a sa yau dan ta ce ballatuhu bi rikiha ban gane ko kun gane magana ba me yasa ga wani na ce saboda ba ruwa ne sai cama watakila na a ba maganin ba na jisa ba ne ba ai man gyada ma ba na jisa ba ne za ka wanke na jisa da man gyada ne na ai na jisa ba tsabtace shaki ba tsarkake shaki datti ake ainihin tsabtacewa na jisa kuma tsarkakewa yanzu maganar tsarki muke da yawo to imamul bai haƙi tun da baku da amsa baku da bayaki ko a cikin as-sunanul kubra sai kawo wannan hadisin mafita kusan na gaya muku duk wanda ka je yana sukan hadisi mahaukaci ne duk hadisin da baka gane ba malaman hadisi sun yi bayani shi kuma na sha faɗa duk wani hadisin da zaka kawo masa wata shubuha dan ka bata shi akwai ayan qur'ani da za a iya kawo mata irin wannan idan zaka atakin hadisi zaka iya atakin ayan qur'ani idan ka san qur'ani ka san tafsiri ka san larabci sai ka ce ayan wurin kuskure ne saboda me saboda kwakwalwarka ba daidai take ba to hadisi ma da something kun fahimci wannan abin da kyau to sai albayhaqi ya ci dukkanin malamai sun yadda hatta masaban mu na malikiya ai sun ce yi ufa an khalilid dami idan jini kaɗan ne ana afuwa ko da jinin dabban da ba a ci ne ko da jinin al'ada ne idan ya taɓa kaya idan bai wuce girman kwandala ba to wannan ko ba a wanke ba aka yi sallah da shi babu komai amma idan yana da yawa har ya wuce girman dirhami to wannan wajibi ne a wanke shi kun kwanci wani abin da kyau sai bai haƙi ya ce to wannan da aisha take magana jini ne ɗan kaɗan da ya ɗiga ba mai yawa ba wanda ko a wanke ko ba a wanke ba dama babu komai ina fata kun gane sai ce to shi sa da aka sa miyau aka goge shi an yi ne saboda tsafta ba saboda ina fata kun gane dan wannan shine abin da masaba ake kai jini kaɗan yi ufa anhu ana afuwa amma idan yana da yawa to wannan wajibi ne a wanke kayan yanzu hadisin ya samu mafita ko shine abin da bai haƙi ya ce ba a tsarkake abu da yawo amma wannan abin da aka yi dama an yi afuwa in jini ɗan kaɗan ne Allah sa an fahimta kalman qasa'athu na ƙarshen hadisin nan daidai ke da addalku alqarsu kama attadaliku ne cicudawa wandalku akwai sha qawaidi ai ko da cicudawa farru farilla ne yawa ai kowa ya san qawaidi kai قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي wannan yana cikin malamin malaman kutubu sita duk malaman kutubu sita ɗaliban shi kaji ta falala muhammad yaqub bin ibrahim ad-dauraki malamin bukhari ne malamin muslim ne malamin abu dawuda da at-tirmizi da an-nasai da ibnu majah duk ɗaliban shi ne wannan wai fi shi ɗalibai babu muhammad bin bashar shi ma haka duk malaman kutubu sita ɗaliban shi ne قال حدثنا عبد الرحمن يعني ابن مهدي قال حدثنا بكار بكار ابن يحيى بكار ابن يحيى وانا مجهول لي malama hadisi suka ce ba san shi ba kala haddathana jaddati yace kakata ta bani labari suka ce ta ma majhula ce kakarka nan ba san ta ba da wannan ya samo hadisin da'ifi ne za ku ga kila littafin ku an sa hasan akwai wanda aka sa hasan a nasu to da'if ne shi ne zance mafi inganci hadisin bai inganta ba kalar ta ce da khaltu ala ummi salama na shiga wurin ummu salama matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama fasa'alat ha imra'atun min quraishin sai wata mata daga cikin matan quraishawa ta tambayi ummu salama ani salati fi thawbil ha'id dangane da sallah a cikin tufan da aka sa lokacin al'ada faƙalar ummu salamata sai ummu salama ta ce kad kana yusibuna alhaidu al'ada ya kasance na samun mu mu mata ala ahdi rasulillahi sallallahu alaihi wasallama a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fatal basu ihdana ayyama haidiha sai ɗayan mu ta zauna tsawon kwanakin al'adanta a cikin dai wannan tufa guda ɗayan sun mata tsaharu sannan kuma ta samu tsarki idan jinin ya ɗauke kenan fatan zuru sauban ladhi kanat taqalibu fihi sai ta duba wannan tufan da ta kasance tana ta inkilabi a ciki shine jujjuyawa idan ka sa kaya a za ka kwanta da shi ina fata shine al-inkilab ka sa ta cire ta sa ta cire to sai ta duba wannan kayan da ta yi ta amfani da shi a kwanakin al'adanta fayin asabahu damun idan jini ya taba wani wuri a jikin kayan ta ce hu sai mu wanke shi wa sallaina fihi mu sallah da wannan tufan wa in lam yakun asabahu shay'un in kuma ka duba babu abun da ya same shi taraknahu sai mu bar shi ba sai mun wanke ba walan yamna'ana min zalika an nusalli fihi kuma ba zai ba abin da zai hana mu mu sallah da wannan kayan wa ammal mumtashiqatu amma nan ta koma maganan wanka kuma amma wacce take da ainihin gashi da aka kitsa shi fakanat ihdana takunu mumtashidatan ɗaya daga cikin mu mu mata mukan kasance muna da ainihin gashi ka gashin nasu dama yana da yawa ko su zo su ainihin ɗaure shi sai ta ce fa'iza ta salat idan ta zo za ta yi wanka lamtan ƙud zalik ba ta warware shi mun akwai hadisi a cikin jami'u tirmizi da wata ta tambayi annabi alaihi salatu wasalam idan mace tana da gashi wanda yake yana ɗaure kuma za ta yi wanka shi za ta warware shi don wankan al'ada ko wankan janaba kalala annabi ce ba sai ta warware ba to shine malaman fikihu suka ce kunce kitso a lokacin wankan al'ada mustahabi ne ba wajibi bane ba dama ga wankan janaba kan shi kan karma a kawo shi dan mashakkan zai yi yawa to hatta wankan al'ada ma ba wajibi ne mustahabi ne shi ne tace lam tanqud zalik ba ta warware wannan kisan walakin na sai dai abin da take kawai ta hafinu ala rasiha thalatha hafanatin za ta ibi ruwa ne ta zuba a kanta har kan fata guda uku fa idza ra'atil balala idan ta ga cewa wannan ruwan ya jika wannan gashin ta ga albalal shine jikewa fi usuli sha'ari a asalin gashin ruwan ya shiga ta ce dalakat hu sai ta cicciɗa gashin sun ma'afadat ala sa'i da jasadiha sai ta zuba ainihin ruwa a sauran jikinta wannan duk mun karanta a baya abin da shafi wankan janaba ko wankan al'ada to wani sako wannan hadisin ke isarwa duk da mu ce sanadin hadisin na da rauni sai malamai suka ce sanadin hadisin na da rauni walakin ma'anahu sahihun amma ma'anan hadisin ingantacce ne dan ya inganta a wasu kalmomin wasu hadisai duk abin da aka faɗan babu abin da yake ba daidai ba amma dai a ƙa'ida ta amanan malaman hadisi dole sai maka sanadin nan akwai magana akan shi yawwa daga ina ya fito قال حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي قال حدثنا محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق المدني عن فاطمة بنت المنذر عن أسماء بنت أبي بكر قالت سمعت امرأة تسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فاطمة إر منذر تاكر ودق أسماء إر أبو بكر الصديق wannan ya ce ga nana Aisha mahaifinsu ɗaya da nana Aisha amma uwa daban-daban suke kalar ta ce an yi saɓani game da mahaifiyarta ta musulunta ko bata musulunta ba tunda ita nana Aisha babu saɓani an san mahaifiyarta ummu ruman ita musulma ce amma ita wannan dalilin saɓani shine ta rabu da sayyidina abubakar tun kafin ya musulunta ina fata an gane ta rabu da abubakar siddiq tun kafin ya musulunta to sai aka ce shin ta musulunta daga baya ko bata musulunta ba wasu malamai suka ce mahaifiyar asma'u bata musulunta ba amma na zance mafi inganci shine maganar da ibnu hajar ya lasqalani ya ce idan har mahaifiyar asma'u ta yi tsawon rai har zuwa fatahu makka to babu shakka ta musulunta don ba wanda yake makka wanda bai musulunta ba amma in ta rasu kafin fatahu makka to wallahu alam ina fata an gane shine abin da ibn hajar ya faɗa kaga wannan maganan kuma tafi Allah ya sa ta musulunta qalat tace ta ji wata mata tana tambayar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan ita ce mahaifiyar ainihin abdullahi bin zubair ɗan zubair ɗan awwam kaifa tasnau ihdana bi saubiha tace yaya ɗayar mu za ta yi da ainihin kayan da ke jikinta idza ra'at tuhura idan ta samu tsarki a tusalli fihi za ta yi sallah da wannan kayan qala sai annabi ce tanzuru za ta duba ainihin kayan fa'in ra'ad fihi daman idan ta ga jini a jikin kayan falta ƙararsu bi shay'in min ma'in ta ciccuɗa shi da wani abu na ruwa waltan dah malam tara inda kuma bata ga komai ba amma tana tunanin kamar ko wani abu ya taba ko bai taba ba ta yayyafa mishi ruwa wal tusalli fihi ta yi sallah a cikin shi da wannan hadisi ne malamin fikihu na malikiya suke magana game da abin da shafi najasa sai a ce idan ka ga najasa a kaya gashi nan kana gani to ka wanke wannan wurin fa'inil tabasat me fasarar shi in ta fansama haka ne ko al'iltibas shi ne rikitarwa wato bahaushe kalmar ya kalla sai mata ci da ƙarfi fa'imin tabbas sai da ce ta fantsama amma ba shine fasarar shi da larabci ba fa'inin tabbasat idan ta rikitar ka kasa gane a nan ne ko a nan ne kuma ya bushe ba ka san ina ba ne wurin shi ne fa'inin tabbasat idan ya rikice maka ba gane ina ba ne gusilar taubu kulluhu suka ce gaba ɗaya kayan ka wanke shi kun gane ko suka ce abu na biyu kuma abu na uku kenan idan kuma kana ga nan wurin ya taba amma ko ba ga abun ba ina ga nan ne kuma gashi babu shi to ka yi faruwa a wannan wurin to shi ne abin da wannan hadisin ke nufi akwai annadahu akwai annadhu a larabci idan ka karanta fiqhul luga larabci yana da abin mamaki akwai haruffan da sun dace da ma'anansu larabci kadai ke da wannan ayarukan duniya gaba daya suka ce annadahu da ha da annadahu da ha suka ce da ha'un da ha'un duk mafitansu guda ɗaya ne haka ne ko ba haka ba ne amma shi ha'un yana cikin harufa na tarqiq shi kuma ha mufakham ne haka ne ko to sai suka ce tunda wannan tarqiqu ne asalin annadahu shine fitar ruwa a hankali a hankali tunda tarqiqu ne harafi shi kuma annadahu tunda mufakham ne shine fitar ruwa da ƙarfi shi yasa da Allah ke magana ruwan aljanna sai amfani da kha bai amfani da ha'un ba yace fihi ma aynani nadakhatan bai ce nadakhatan ba kun gane ko to shi yasa malaman mu na Hausa suke fassara shi da ayayyafa ruwa ba a zuba ruwa ba shine annadahu wal tusalli fihi ta ainihin sallah a cikin wannan tufan قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك ابن أنس kenan. an hisham bin urwa daga hisham dan urwa yana cikin manyan malamin imam malik idan ka duba sahihul bukhari kusan farko farkon kitabul iman hadisi na biyu ko na uku wa shakku minni zaka ga malik an hisham imam malik yana cikin malaman da a wajen imam bukhari in ya shigo cikin sanadin hadisi wannan hadisin yana da matsayi na musamman a cikin haddasa na aji sunan maliku a wannan hadisin ya ƙara daraja kenan balla a ce malik an nafi'u an ibn umar a shi kenan a wajen bukhari ya fi kowane sanadi a duniya a wajen imam bukhari fa malamai suka ce matsayin bukhari a wurin malaman hadisi kaman zilati abi bakarin fi sahaba matsayin bukhari gun malaman hadisi kaman matsayin abubakar a wurin sahabbai to kaga inda bukhari suke girma imam malik sai ka samu wani jahili yana so kan imamu malik sada bai san malikun ba bai san ilimi ba bai san komi ba Allah ya sauwake an fatimata bintil munzir daga fatimata al munzir to bari ku ji wani abu shi wannan hisham ibn urwa da yake malamin imamu malik ne shi ya rawato daga malamarsa fatima yar munzir kuma matarsa ce shi ɗalibin matarsa ce an gane ko ya gama surutun shi an zo karatu ya ladabi ya zo wurin cafe ne ya tsawa ko ba ka ba ya ba ta umarni a wani abu daban ta ba shi umarni a wani abu daban ta ce kama kara yau ba karatu an samu ire-iren waɗannan da yawa akwai wani daga cikin magabata da ya aura wani ɗalibin shi yarsa ya ce baka da mata ya ce ya ce to ga 'yata na aura maka aka yi aure amarya ta tare washe gari ya yabo littattafai zai tafi makaranta ta ce na za ka je ana honeymoon ai ba karatu ai ya ce a ai malam bai ba su hutu ba ta ce zo duk abin da zai koya maka zan koya maka ta masa haddasana ta masa fikihu ta masa usulu da nahau da sarfu da balaga duka ya ce ai wadda ta mafi malam ne malam ya ga wurin sati bai gan shi bai ce a kira shi wani ya baka zai ce ai tana kar ya ce ka dawo makaranta ban baka yata dan ka bar makaranta ba to saboda haka akwai waɗanda yake matan su ko malaman su ne shi wannan Hishamu yana ciki Hisham ibn Urwa an faɗi ma bintul Munzir ana sama binta Abi Bakarin annaha qalat sa'alat imra'atun rasulullahi sallallahu alaihi wasallam faqalat ta ce wata mata ta tambayi annabi ta ce ya rasulallah ya ma'aikin Allah ara'aita ihdana idza asaba thawbaha ad-damu ka ba mu labari idan ɗaya daga cikin mu jinin al'ada ya taba tufanta min al-haidati kayfa tasna'u ya za ta yi da wannan tufan qala yace idza asaba ihda kunna damu min al-haidi idan jinin al'ada ya taba tufan ɗaya daga cikin ku faltaqarushu ce ta ainihin ciccuɗa shi thumma litanzahu bil ma sannan ta ainihin yayyafa masa ruwa thumma litusalli sannan ta yi sallah da wannan kayan bi ma'ana dai yana nufin ta wanke shi قال حدثنا مسدد من تبيار هذا ما مقام بابنا قال حدثنا مسدد قال حدثنا حماد وحول السند قال وحدثنا مسدد بن مسرهد كنكو قال حدثنا عيسى ابن يونس وحول السند قال وحدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد يعني ابن سلمة idan aka ce haddasana hammadun akan shiru a wurin malaman hadisi hammadu guda biyu ne manya akwai hammadu dan zaidu akwai hammadu dan salama to ya ake gane su imam al-mizzi imam al-mizzi jalaluddin kenan a cikin tahzibul kamal ya kawo hanyar da ake gane su to amma ɗaya daga ciki shine yanzu kaga aka ce qala haddathana musaddadun ta aka ce qala haddathana hammadun hammadu bin zaid ne sada musaddad bin musarhadin dalibin hammadu bin zaid ne ina fata an gane amma nan a gaba da aka ce wa hawwala sanad qala haddathana musa bin isma'ila at-tabuzaki kenan to shi kuma aka ce hammadun bi ghairi qaidin ibnu salamata يعني ابن سلمة عن هشام بن أروى بهذا المعنى دائر معنى حديثنا نموكرن تابايا قال يتي فثيه ثم اقرسيه بالماء فثيه سبو دفئ الأمرين نمتي كمان كتي كل غنمجي كلي متي haka ne ko kuli wa sharabi wa qarri aina to sai malamai suka ce wannan husihi shine kankare ko kankare jini da wani abu da yake ala ka samu ko tsinke ko wani kara ko wani abu ka kankare jini da shi ko ma da dutse na hutihi shukran amma ukursihi shi kuma kankarewa da ainihin ko ciccudawa da yatsa shine bambancin su kawai sun man da hihi sannan sai ki ainihin yayyafa masa ruwa قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن سفيان الثوري قال حدثني ثابت الحداد شين ثابت ابن هرمز وانا صدوق قال حدثني عدي بن دينار قال حد قال سميت ام قيس بنت محصن yace naji wata mata ummu qais binta mihsanin taqulu tana cewa سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن دم الحيض ناتم بيا النبي دنگane da jinin haila yakunu fi thawbi da zai kasance ya taba ainihin tufa kala sai ce hukkihi bi dhil'in hukkihi ki ainihin kankare shi bi dhil'in da addilu akwai addilu bil kasra akwai addila bisukun dil'u akwai addila'u dukkan shi kuma ya halatta a larabci shi addil'u shine lugan mutanen hijaz amma addila'u shine lugan mutanen banu tamim asali shine haƙar gari kashin haƙar gari in ya bushe ya za gan shi kaman kaman kara yake haka to an kawo shi anan ana nufin tsinke ko kara ko wani abu ba asalin haƙar garin ake nufi ba ki samu wani kara ki kankar jinin waksilihi sannan ki wanke shi bima'in wasidirin da ainihin ruwa da kuma bagaruwa na magarya da magarya wannan mata umu qais binta mihsan din nan yar uwa ce ga ukasha bin mihsan wane ne ukasha a cikin sahabbai ukashatu bin mihsan wannan to ‘yar uwarsa ce mahaifinsu ɗaya ina shakka ko suna uwa ɗaya uba ɗaya ne amma dai mahaifinsu ɗaya shi okasha shi ne sahabin da ya shahara cikin littattafan da suke magana hadisin da annabi ke cewa ran tashin kiyama akwai mutane dubu saba'in za su shiga aljanna bi gairi hisabi babu hisabi za a ce kawai ku wuce mutum dubu saba'in ne annabi ya faɗa ga sahabbai suna zazzaune o kashi sai ya tashi ya rasulullahi ka roƙa min Allah sani a ciki sai ce anta minhum kana cikin su wani ma sai miƙe ni ma a sani annabi ce saba kaka bi hawa kasha ko kasha ya riga ka kun gane magana ya ce wakasha ya riga ka an kulle to sai malamai suka ce da wakasha ya riga shi din nan ana nufin already an gama rubuta saba'in din ne ko kuma ya halatta yau ne ma a yau za a iya samun a cikin dubu saba'in a kone a yau na to can da annabi ya ce an kulle wakasha ya riga me ake nufi na? shi ya ce wai saboda kar mutane su yi ta tashi suna tambaya wannan hujjan ba ta yi ba annabi ai ba marwaci ba ne ba kun gane ko in dan wannan da annabi zai ta rabawa ne kawai gaskiya wannan ya kamata abin shi kabbara wa annabi ya ajiye mana ne sau da su sahabban 'yan aljanna ne dama akwai 'yan matsala a gaba kun karbi wannan magana saboda garaba sako wasu malamai suka ce abinda suka fahimta game da maganan annabi Allah bai sanar da shi yawan mutanen ba a ya zamanin shi ne zamanin sahabbai ne har zuwa tashin duniya ne akwai possibility haka amma na shi vakansin mutum da aka bashi ina fata an gane to already ya kyautar da shi bai da wani kuma sauran dubu sittin da tara da ɗari tara da casa'in da tara yana wurin Allah subhanahu wa ta'ala aka ce wa annabi mutum dubu saba'in ya duk hulunar jannata bi gairi hisabi sai aka ce an baka vakansin mutum ɗaya za ka iya kyautarwa to already okasha sai miƙe shi kuma annabi ma qala la qattun illa fi tashahudihi laula tashahudu kana Allahu na'am ba taba tambayin shi ba yace babu ba ana tambaya sai ya bayar ko da gidan shi za a kwana ba abinci sai ya kyautar da abu to already ya kyautar da shi kai kana tashi ni ma guda ɗaya aka bani ko kashi ya riga ka ina fata an gane lokaci yayi ko Allahumma ajina fi man hadait wa afina fi man afait wa tawallana fi man tawallait وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يئز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ومن أوصانا بالدعاء اللهم قد حوائجنا عاجله وآجله ومن أوصانا بالدعاء اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه ما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه ما لم نعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم اللهم آمين